akwai asali akwai far akwai hukun akwai illa waɗannan rukunai guda hudu kowanne da yana da sharuɗa shi ne ambata mana sharuɗan waɗannan rukunai guda hudu والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع يتي شرط سياسي شرط سياسي كون الفرع فرع يكفن شيء مناسبا لأصله يا داتي لأصل في الجمع وجن هذا سجبا يا كركشين كل شيء يا فرع يكفن شيء يا داتي يا مناسبة لأصل أصل إنسان wajen jam'i wajen haɗa su gaba ɗaya ƙarƙashin hukunci guda. Bayanin wannan yake bi an ya kuna jami'ul amraini munasiban lil hukumi duna maini bi an ya kuna jami'ul amraini ya kasance lamurruka guda biyu da ya tara far'in da asibin munasiban lil hukumi ya kasance ya dace da hukunci duna maili ba tare da karya ba ana cewa mana yaminu ajwa fini yayi mana yaminu mainan mana yaminu mainan yana ɗaya daga cikin asusun da asusun da yake zuwa fi'ili yake zuwa ismi yake zuwa harafi mana yaminu mainan saboda idan ka ce yin filul amri ne daga ma na yaminu kamar yadda in kace biya filul amri ne daga ba a yaminu in kace min dinna kaga min dinna ya zo ne ya zo fi'ili ne anan ba min harfi jarri ba to anan duna maili wato ba tare da karya ba abin da ya tara lamurruka jami'in lamurrukan nan guda biyu na jikin far'i da kuma na jikin asali to ya kasance munasiban ne ya dace da hukumi da wannan hukunci da far'in da asirin abin da ya tara su abin da ya hada su a waje guda illar da ta hada su din ta sa su dace ko su zamanto a guda wajen wannan hukuncin amma idan ya kasance far'in bai dace da asirin ba ko asirin bai dace da far'in ba a wannan lokaci ba a maganar siyasa وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما وكون ذاك الأصل يتي ونن أصل كما يكسن شيء وكسن شيء ونن أصل ثابتا تبتشيني بما يوافق الخصمين da abin da ya hada ko yake sa muwafaka haduwar khasmaini masu mukabala guda biyu masu jayayya guda biyu fi ra'ayin ma wajen ra'ayoyin su guda biyu ana abin da yake nufi a nan asul din ya kasance tabbatacce asul din idan ya kasance asul din da ifi ne hukunci ne hadisi ya zo da shi sannan kuma sai kake so ka yi kiyasin illar wannan hukuncin ga wani farɗi alhali kuma wannan hadisin hadisi ne da ifi imma abu malamai gaba daya wa imma abu wanda kake so ka kafa masa hujja yasa nan yace bima yuwasikul khasmain idan muna muqabala ko munazara tare da kai idan ne kiyasin wani asali ne kiyasin wani asali zuwa wani far'i to ya kasance wannan asalin da ne kiyasin hukuncinsa zuwa wani farki da nake kuna kafa masa hujja ya kasance sahihi ne a gunka sahihi ne a guna amma idan ya kasance sahihi ne a guna sai kuma a gunka sahihi ne to ba zai nuna kafa maka hujja da wannan asalin har ne kiyasinsa zuwa wani farki daban ba to wannan shi ne abin da yake nufi to amma idan ya kasance a gunmu ni da kai gaba ɗaya wannan asalin sahihi ne su zai iya kafa maka hujja da wani asal din na kiyasta shi zuwa wani farin ka karbi wannan ba ka da hanyar kawarwa wannan ana samun sa ne a irin usul asal din da ya kasance nafi ne na hadisi da ke a ayoyin qur'ani ba a samun da'ifi ba a samun shaz da makamancin wannan duk ayoyin qur'ani qur'ani gaba ɗayan su sahihi ne idan na kafa maka hujja da wani asal a cikin qur'ani babu dalilin ko hanyar da za ta ce wannan ba ta yi ba ne a wajenka amma idan hadisi ne ai wannan siyasi na samu masa asali da hadisi kaza ne illar wannan hukuncin wannan hadisi ni hadisin na ai aguna saboda ana samun sabanin ra'ayi wajen sayyihan hadisi da zayyifan tarwa shi yasa yake asalin ya kasance tabbatacce ne to wannan shi ne asalin sharadin sharadin asalin amma da yake bima yuwafiqul khasmaini fi ra'ayin bima wannan baya cikin wannan sharadi da saboda galibi ana bukatan tabbacin asal a lokacin da ake munazara ilmiya ko muqabala ilmiya to shine yace bima yuwafiqul khasmaini fi ra'ayin bima wannan yana nufin in mun kaddara munazara kuke da wani wannan asalin ya kasance tabbatacce ne a gunka a gunka da gunka ko a ra'ayoyinsu guda biyu da tabbatacce idan kuma ya kasance ba mu kaddara cewa munazara ta ilimi kuke yi da wani ba sharadin dai abin da ake bukata asalin nan ya kasance tabbatacce ne gabanin a tiyasta hukuncin a tiyasta hukuncinsa zuwa wani far'i daban wannan shi ne abin da yake nufi a shi khasmu din ana ana mai lafazinsa yana zaman sunan jami'i sannan kuma lafazinsa yana zamanto mufradi in lafazinsa ya zamanto mufradi shi ne ake miki tasmiya kamar yadda ya zo a wannan waje kenan da ya ce a yiwa su kula khasmai aka ce khasm wanda kake ja da shi kake so ka gamsar da shi da wasu dalilai shi ma yana so ya gamsar da kai a wasu dalilai to shi ake cewa khasm kenan وشرط كل وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد وشرط كل إلا ترد كما دوة إلا وتتكي هذا مكان أصل عند فرق يكي أن تطرد وأن إلا تكفل شيء مطردة معنى إلا مطردة إلا شيء وشيء تكفل شيء akwai illar a cikin far'i akwai illar a cikin asibitin gaba ɗaya kuma ta kowanne bangare amma idan ya kasance ta wani bangare za a samu wannan illar ta wani bangaren ba za a samu wannan illar ba wannan illa ce amma gairu mufarada ba za a gina hukunci ko kiyasi karkashin wannan illa din ba wannan yana da misalai da dama daga cikin waɗannan misalai ibn rushd cikin littafin sa hidayatul mujtahid yake cewa yake magana akan sadaki iyakance sadaki yace abin imamu malik sadaki ana iyakance shi da rubu dinar yace ya samu wannan dalili ne ta hanyar kiyasta kiyastawa zuwa ga nisabi na sata ya zo hadisi sahihi cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda manzo sallama yake cewa yake cewa la la la tuqta al-yadu fi ma duna rubu dinar ba a yanke hannun farawo in har abin da ya sata bai kai rubu'in dinari ba ma'ana kashi ɗan cikin kuɗi na dinari in bai kai wannan ba sai ya ce wannan siyasi wacce illa ce ta haɗa tsakanin nisabi na nisabi na sata da kuma nisabi nisabi na sadaki ko na aure yace a sata wata gaba ce aka hadalta a rubu dinar a sata kenan mana gaba ce aka halalta yanke ta da rubu dinar nan ma wajen aure wata gaba ce wacce aka halalta ta wacce gaba ce wacce aka halalta da ni da rubu dinar shi ma wannan shi ne siyasa shi shi ibn rushd yake to a ra'ayin sa wannan siyasa din ba mu farada ba abin da yasa yake saboda saboda wannan ɓangaren hukuba ne ana ce masa nikma bilka wannan kuma ɓangaren ni'ima ne saboda haka illar ba ta kasance mufarada a far'i da da far'in da asalin da baya a asalin wato nisabi na sata din wannan rubu dinar din an halalta gaba haka yake kamar yadda aka halalta gaba a aure da rubu dinar kaga ta nan sun haɗu ai ko domin ta inda bai zama to mutarada ba yake a sata din wannan adalci din ukuba ne yanka ma yanke maka hannu za wahala za ka sha ya kuma shi amma a aure fa ni'ima ce ta wannan sun bambanta ta wannan to irin wannan suna nan kana karanta littattafan kubu za ka samu ajilla da yawa wanda an sami su ƙarƙashin siyasi wasu ko kuma yawancin su za ka zo ka samu illar da ta haɗa tsakanin asibin da far'i za ka zo ka samu farada ne za ka yi kalau da kuma su ɗaiɗaikun siyasai musamman a mazabar imamu abu hanifa a hanafiya za ka samu su siyasai wanda zai ka rasa hanya ko wajen ikirabin wannan illa tsakanin far'i da asibin to irin wannan suna nan da yawa idan ya kasance illar ba ta kasance mutarada ba ma'ana ta kowanne bangare wannan illar illar da take cikin wannan asal to aka yi iya la'akari da ita a cikin wannan far'i ta kowanne bangare amma ya kasance akwai bangaren da za a yi la'akari akwai bangaren da ba za a yi la'akari da shi ba ga wannan lokaci illa ce ta kasance gairu mutarada shi yasa yake fi kulli ma'adudatiha cikin ma'adurar abubuwan da aka mayar da su illoli aka mayar da su sababbai na tabbatar da wannan hukunci a asin a far'i to duk ya kasance an same su a cikin wannan far'i da illan gaba daya allati tarif ma'adurat illolin da suka zo gaba daya a cikin asin din ya kasance an same su daidai da daidai a cikin wannan far'i din wannan shine sharadi na illa shine ce lam tantafi da lafzan wala ma'anan wannan illa din ba ta warwaru ba a lafazi ba ta warwaru ba a ma'ana ma'ana wannan illar din ma'anar wannan illa din da ma'anar illar da ke take cikin asul din ba sun illar da take cikin wannan fafar din abu guda ne shine ma'ana bai warware da lafazi ba bai warware da ma'ana ba abin da yasa suke kawo wannan ibara shine a cikin mabahis mabahisin ilimin usul akwai gano asalin gundarin kalmomin da wannan ma'anar kalmomin da wannan illa din ta zo daga shi za ka iya samun illa a wannan asibin ka samu illa a far'i amma sunan da wannan illa din na asil ya zo da kuma sunan wannan illa na far'i din daban-daban ne sunan daban-daban ne za ka iya samun lafazin ne daban-daban sunan ɗaya ne kamar yadda aka riga ya aka sani a larabci za a iya samun wannan kalma lafazinta daban wannan ma kalma lafazinta daban amma wajen ma'ana duka ɗaya ne misali kamar asa kaga zaki ne in ka ce gaban fa shi ma zaki ne in ka ce zaiba shi ma zaki ne in ka ce lai shi ma zaki ne to idan ka samu wannan siyasi ne da lafazi na asar ba idan ka samu siyasi da lafazi na asar to kaga a asalin larabci asar zaki ne zaifan zaki ne gaban far zaki ne laifi zaki ne amma su larabawa akwai irin zaki da suke ne to wanda shine galibi abin da ya sa larabci din yayi wahala za mu iya samun mutaradifa da kalmomi wanda mu abun mu a fassara ɗaya ne amma su abun larabawa ɗin ba ɗaya ba ne jami'in ɗin wannan ma'anar shi ne ya haɗa su amma akwai akwai irin zakin da za su yi mishi asar akwai irin zakin da za su yi mishi lai akwai irin zakin da za su yi mishi kai da iri iri iri iri misali yanzu zaki babba babban zaki wanda yake babba da kuma ƙarami ɗaya ne ba irin wannan to shi ne a nan ya ce wajen tabbatar da illar siya to dole ne ka tabbatar da daidaituwar lafazi da ma'ana na wannan illa amma idan ya kasance lafazin da ya ne kawai misali da muka bayar asar bayan gazan farzai sunan lafazin daban-daban ne ka gani amma ma'anan ba ɗaya ne to kai misali ka ga wani abu ne a asar kake so kai amfani da wannan illar ka cikin gabanfar au ka zo cikin gaiban ko cikin lais da makamancin wannan ka mayar da asatin da gaiban da waɗannan sunayen gaba ɗaya kawai abu guda ne sai ka zo ka ɗauki illar ka gina hukuncin wannan illar a wannan far'i sai ka yanke hukunci to daga bisani sai aka ce maka to wai nan din abun shari'a hausa shi ma'anar su daya magun laraba ba za ki kaza ake ce miki dai su ba za ki kaza ake ce miki dai ne kaga illar ta zo ta zama ne za su zo su bambanta to haka ne irin da kuzuka irin su kuzunu irin su hammu irin su gammu irin su basu wanda muka zo a tunkule a hausa za mu ce kawai bakin ciki ko ɓacin kamar su a larabce wanne irin ɓacin rai ne wanne irin ɓacin rai ne basu wanne ne hammu wanne ne gammu wanne ne karbu su sosai to shi yasa yake wajen gina siyasi din ka yi la'akari da lafazi da ma'ana a gaba ɗaya shi yasa yace ma lam tantaqid lafzan wala ma'ana a lafazi da ma'ana ta kowanne bangare wanda illar ba ta warware ba sai ce fala qiyasa saboda haka babu qiyasi fi zatin qida fi zatin fi zat fi zat fi zatin qiqabi a illar da tawarwaro yake babu qiyasi illar da tawarwaro ai fi illatin zatin qiqabi أئلا تجد أي صاحبة انتقاد صاحبة انتقاد والتكو الورود ذات أنا مؤنثي لنزول yake babu kiyasi gaba ɗaya yake mutsala ai mutulakan ta kowane bangare illar da ta warware to babu kiyasi a ciki gaba ɗaya wannan bayani ne yayi ma a kan baitin da ya gabata wa sharqu kulli illatin an tatar fi kulli ma'dulatiha allati ta'id kenan kage kenan dole ne duk mutumin da yake so ya yi siyasa ya kasance ƙwararre ne wajen sanin mufradat na ma'anonin kalmomin da illolin suka zuwa ya kasance sananne ne a wannan bangaren akwai akwai illar da bambancin suna din ba zai masa tasiri ba akwai illar da bambancin ma'ana ne zai masa tasiri amma lafazi ba zai masa tasiri ba kawai misalan da muka bayar na baya kaman kagan kace giya ka zo kace in ka zo kace giya idan kace in kace giya ka zo kace kaman wuyi wuyi ko ka zo kace koten kaga asalin asul din da far'i wannan giya asul wannan koten wuyi wuyi far'i ba to asul din da far'i sunan su daban-daban ne to ba ana maganar sunan asul da kuma sunan farɗin ba illar asal din ake magana kamar bugar da hankali misali an kira kamru da suna kamru ne li'annaha taqmurul umur saboda taqmurul abun nan ko abun nan uqul tana rudar da khamara yaqmuru din adarati wato rudar da hankali to wannan ma'ana din idan ka sami duk abin da ka samu wannan ma'ana din ko da lafazin ne ko ba da lafazin ba ne in dai ka samu wannan ma'ana din to za ka tabbatar da hukuncin wannan asal din zuwa ga wannan farai to akwai abubuwan da in ka zo a sunayen wannan illolin za ka zo ka samu bambanci tsakanin lafazi da ma'ana a irin wannan abubuwa din to ya kasance lafazin da ma'ana sun zamanto abu guda bai warwaru ba a wannan lokaci za ka zo ka tabbatar da wannan hukunci wannan sharafi na illa kenan wal hukmu min shurutihi an yatba'a illatahu nafiyan wa ithbat al ma'a yace hukunci daga cikin sharuɗan sa an yatba'a an yatba'a illatahu alif min ibrahihi hukunci yabi illar sa nafiyan wajen korewa وإثباتا زوجا تبتروا معا جباء أو أن أبوه قداجو جباء hukunci ya bi illarsa ma'anar wannan kuwa shine idan asil din na fiyu ne asil din yana kore wani abu yana ce wannan abun haramun ne to wannan illar din kuma za ta kore wani abu a far'in ne cewa wannan abun shi ma haramun ne misalin wannan shine kamar misalin da muka bayar na siyasin da ya gabata kaga giya an haramta khamru saboda ni saboda rudar da hankali kaga khamru din haramta yi aka yi to da aka zo kan wuyi ko koken to shi ma da aka ga yana da illa na khamru shi ma haramta shi aka yi kaga wannan nafiyu kenan hukuncin a nafiyu da yadda aka same shi a samuru a nafiyu haka nan wajen hoton da wuri aka za ka samu nafiyu ne kore hukuncin aka yi sannan misalin siyasin da muka bayar na na wannan fa na nisaf na sarika a nisaf na sarika an tabbatar da hukuncin yanki hannu sannan a aure sai aka tabbatar da hukunci shi kuma na auratayya tsakanin ma'aura guda biyu kaga wannan yadda asul din ya kasance isbatu ne haka a fatin ma ya kasance isbatu ne ma'ana wannan illar hukuncin yana bin illar ne wajen lafuzu da isbatu idan illar tana kore hukunci ne to sai ta kore idan kuma illar tana tana tabbatar da hukunci ne to shi kenan sai ya tabbatar to shi yake nufi da nafiyan wa isbatul ma'ana فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب wannan bayani ne shi na akan baitin da ya gabata fahiyar lati fahiyar lati tajlibu lahu yace illar ita ce wacce take janyo take janyo wa take janyo wa shi hukuncin illar ita aka janyo zuwa hukuncin sannan huwa allazi laha kaza ta ji labu shi hukuncin ma an janyo shi ne zuwa ga wannan illa din a farko illar an janyo ta zuwa ga wannan hukunci sannan na biyu wa huwa allazi laha kaza ta ji labu shi hukuncin kuma jilabu ana janyo ana janyo shi ne da ha zuwa ga wannan illa din wajen nafiyu da isbatin gaba daya a nan da yace hakikan din yana daukan abu guda biyu ne asali a larabci in ka ce haƙiƙ ina zuwa da ma'ana na hariyun ko jarirun ne ma'ana abin da ya cancanci a ayi abu ka za ka ce haƙiƙun haƙiƙun ko jarirun ko hariyun an yi fa'ala daidin kaza ma'ana abu kaza din ya dace ya cancanci daidin ya aikata wannan shine haƙiƙ kenan idan kuma aka sa da haƙiƙatan ko haƙiƙatun wannan shine zai zo abu tabbas abu tabbatacce ke wannan zai yiwu ya kasance hakikatan din yake nufi sai shi ne tare saboda wannan da iqama ta wajen da zai yi ba idan kuma nan fa'iyal fahiyal lati fahiyal lati tajlibu lahu hakikatan ita illar ita ce take janyo take janyo wa hukunci a hakikance shi a tabbatace sannan wa huwa allazi laha shi kuma hukunci wa huwa allazi yutlabu laha shi kuma hukunci shine ake janyo shi laha aini da illa zuwa ga wani illa kazaka ai hakikatan zai yi ya dauki wannan wannan shi shine wajibi tukunnan ya cire wannan taɗin wanda yake na hakikatan sai shi hakika zai yi kuma ka bar shi hakikan din ma'ana ita illar ita illar ita ce ta cancanci a janyo ta zuwa ga hukuncin kamar yadda kuma shi hukuncin ya cancanta a janyo shi zuwa ga wannan illa ya kasance sun haɗu sun zama wai abu guda na fiyan wa isbati wajen korewa da tabbatarwa ɗin gaba ɗaya shi yasa muka ce sharri ne da bayani na asalin wancan baitin da ya gabata abinda malaman suke kiran shi tarjihi karatun siyasi ba zai kare a nan kusa ba siyasa abin da ya kawo a cikin littafin shi ne muke bayani a kai a ilimin usul fiqh ba abin da yake da wahala ba babin da yake da faɗi irin siyasi ba kuma babin da kurakurai ke yawan shigowa irin siyasi sai sa malamai suka ce idan mutum bai kurance da fahimtar siyasi ciki da bai ba to bai kamata ya ɗauko asul da farɗi ya haɗa ya tabbatar da siyasi ba saboda watakila akwai hanyoyin bambanci tsakanin asul din da farɗin da wannan illa shi iliminsa da fahimtar usul ɗinsa bai kai ya gano wannan bambanci to shi yasa da zaran kukkure ya ɗan taɓa illa to kiyasi kuma sai ya rushe gaba saboda wannan illar ita ce ta janyo wa farɗin hukuncin asibitin. To da zarar an samu kuskure a wannan illa ɗin, to wannan siyasin gaba ɗayan sa rushewa zai. Da shi yasa bayanin sa yake da yawa manya-manyan littattafan usul sun yi bayani sun yi maganganu da dama gabanin mu zai karatu su insha Allah subhanahu wa ta'ala a nan gaba fasulun لا حكم قبل بئسة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما أحل الشرع حللناه وما نا- وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل مستصحبين الأصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحليل إلا إن ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع وحد الاستصحاب أقبل وحد الاستصحاب أقبل المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقه fasul yake wannan fasali ne yana bayani akan wani hukunci la hukuma qabla isati rasuli bal ba'da hadhihi muqtada dalil yace gabanin a aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ku ga gabanin bisa yace babu wani hukunci bal ba'da ha duk hukunci da muke magana a ce abu kaza haramun ne abu kaza halal ne abu kaza mustahabi ne بعد هاي بعد بعد البعثة bayan an aiko manzo ne sallama bi muktaba dalili yace wannan shine abin da dalili yake tabbatar da shi ko yake yake iktida'in sa yake bukatan sa ma'anar wannan ko shine ai alaihi salatu wassalam shine wanda ya zo da hukunci to gabanin a aiko shi kuma babu wani hukunci da yake rike da shi gabanin a aiko shi da aka aiko shi ne saukan Qur'ani da bayanin dai akan Qur'ani ana ta samu hukunci to saboda haka kenan kaga babu wani hukunci da za a tabbatar na haramcin abu ko kuma halalci gabanin bisa gabanin aiko manzo sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suna cewa abin nan shi idan wani shari'a bai sauka ba to shari'a bayan shi ne hukunci shari'ar bayan shi ne wannan hukunci wasu na cewa haka ma dama wani shari'a bai zo ba ko wani shari'a ya zo bai soke na bayan ba to wannan din shi ne hukunci shi ne shi ya ce ai jamhur suka ce ai gabanin aiko manzo din ana fasira ne. saboda shi hukunci yana tabbata a zamanin da a zamanin annabawa na da a lokacin da shi wannan annabi yake nan ne shi kuma lokacin da bannin bayyana manzo sallama da shekaru da dama kamar shekara kamar ɗari biyar ko kusan ɗari shida gaba ɗaya abin da abu mai suna annabi ma babu shi gaba ɗaya sai suka kasance wanda suke rayuwa suna rayuwa cikin fatara ne to saboda haka suka ci tabbatar da cewa babu wani hukunci gabanin bisa wanda za a tabbatar bal ba da hadu ta dalili bayan bisa ne a bisa abin da dalili ke bukatan tabbatar da shi wal aslu fil ashiya'i qabla shar'i tahrimuha wannan da ya kawo yasa a nan dai a saboda bayani ne akan wancan baitin da ya gabata na baya ma'ana abin da zai tabbatar da wannan shine asali a ashiya a abubuwa gaba ɗaya qabla shar'i gabanin shari'a ya zo gabanin a aiko manzo ya zo da shari'a da harimuha duk abubuwa haramun ne kawai la ba da hukumi shar'i ba ba bayan hukunci shari'a ba ma'ana dukkan abubuwa kawai haramun ne gabanin a aiko da shari'a bayan hukuncin shari'a ne sai ya ware wasu ya ce ya halarta ku yi amfani da kaza da kaza da kaza da kaza wanda shi ne ra'ayin shafiyawa shi yasa ya fara kawowa a nan sai ce balma balma a halal shaku halal nahu abinda shari'a ya halalta shi bayan zuwan shari'a sai mu halalta shi wa ma na hana anhu abinda ya hana mu kuma bayan zuwan shari'a haramnahu sai mu haramta shi amma gabanin shari'a ya zo abubuwa gaba ɗaya haramun ne abubuwa gaba ɗaya haramun ne shine yake وحيث lam najid dalila hillin duk lokacin da ba mu samu dalilin hadalta abu ba shar'an a shar'ance da masakna bi hukumin asali sai mai riko da hukuncin wannan asali dalilin asalin abunsa kenan shine kawai ya mu dauki wannan abin haramu zali kun ga wata dabba ce tana ta yawo ko musan da ya hukuncin sa kawai ya mu bar ta ta yawo ba mu yanka mu ci ba saboda ba mu da dalilin da yake wannan dabba kaza iri kaza din na halal ne ko shi ba saboda menene al-aslu fil ashiya at-tahrim asali abubuwa dai haramta su ne sai abin da muka gani za mu zuwa mutu idan shari'a ya saukar ya ce ya ya halatta sai mu fara amfani da shi to shi ne abin da yake nufi da tamassakna bi hukmi asli mustaqibin al-asla za mu kasance tare da asulin ne kawai la siwa ban da waninsa ana cewa istishab din kala kala ne nau'i daban-daban ne abin da yake nufin istishabi a nan shine ka kasance tare da asalin da kake tare da shi gabanin wani dalili da zai rusa wancan asali din ya zo shi ake ce mishi istishabi shi ne yake mustashabin al-asla wannan hali na tamassakna din ai tamassakna bi hukm al-asli mustashab mustashabin al-asla za mu riko da hukuncin wannan asalin muna kasancewa tare da shi wannan asal din la siwahu ban da waninsa wa qala qaumun jidda ma kullahu wasu mutane kuma ne suka faɗi sabanin abin da mu muka faɗa wannan su ne jumhur imam malik ya tafi akan wannan imam ahmad bin hanbal ya tafi akan wannan wannan jiddan abin da suka faɗan ai aslu hatta halilu illa in warad tahrimuha asalin abubuwa gaba daya kawai duk halal ne illa in warad tahrimuha in warada tahrimuha idan haramcin wadannan abubuwa idan suka zo to a wannan lokaci ne sai a haramta shi shar'i na cikin shari'ar mu fala yurad a wannan lokaci ba za a mayar ba saboda abin da ya halalta shi dalilin halalta shi din ya zo kishiyan wancan magana ne ma'ana asali shine abubuwa gaba ɗaya halal idan shari'a bai saukar da haramcin abu ba in ka ga dabba kawai ka kama ka yanka ka ci in ka ga wannan ka ɗauka ka shi ke amfani da shi in shari'a ya saukar ya ce haramun da sai ka bari jiddin wancan magana kamar yadda ya ce wa kala kaunin jidda ma kullahu jiddin wancan magana wannan kauli shine kauli da yake inganci saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا التي يا حلال تامكو duk abin da duk abin da yake bayan ƙasa gaba daya Qur'an idan labu ya zo yana nuna halalci misali inda cewa yi huwa allazi khalaqa alaykum ma fil ardi jami'an yace abubuwa gaba ɗaya haramta su ne in shari'a ya zo da halalcin wasu abubuwa daga ciki sai ayi amfani da su amma kuwa lazi halaka lakum Allah dan ku ya halicci ma fil ardi jami'an abin da yake bayan ƙasa gaba daya idan duk abin da yake bayan ƙasa din asalin sa na ci ne na sha ne dukkan su halal ne sai shari'a ya zo yake haramta ɗaiɗaikun abubuwa ɗaiɗaikun abubuwa wannan yana ɗaya daga cikin dalilan ingancin wannan kawai daga cikin wannan daga cikin waɗannan dalilai duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya haramta ko ka fahimta ko baka fahimta ba ya haramta ko ya halalta karkashin abubuwa guda biyu kamar da Allah yake cewa wa yuhillu lakum at-tayyibati wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith duk abin da yake halal ne ku ci halal ne ku sha to in aka auna a likitance ko a amfani za a ga wannan abin akwai abin da zai amfanar da ganganci akwai abin da zai amfana da ɗan adam shi yasa yake wani wai hillu da kuma sai ba sai ya san shi da abin da zai ma daɗi a rai zai gyara maka shi sannan da ya zo haramci wa yuharrimu alaykum al-khaba'isa haka ce ku mutu da abin da zai cutar da kai to zaka ga a karkashin tahriri akwai wannan illa kasancewar abin akwai amfani ga ɗan adam karkashin tahriri akwai wannan illa kasancewar abin akwai yana cutar da ɗan adam saboda haka ne duk dabbobin da Allah ya haramta likitoci suka hauna sai su ga wasu ƙwayoyin cuta a cikin su ko kuma in suka auna kwakwalwansu sai su ci kwakwalwan akwai matsala yadda inda ɗan adam zai ci waɗannan dabbobi halayen waɗannan dabbobi za su zo su yi tasiri a cikin abin da zai sa ka tabbatar da wannan ka duba waɗanda suke cin kare sai ka ga kawai ɗabi'o'in su da halayen su kawai kare karnuka za su to hakan inda za ce ka ci naman jaki to jaki yana da balada toshewar kwakwalwa da rashin fahimta da taurin kai to sai kai ma ne ka ɗauki wannan hali inda za ka ci naman jaki sai ka zama to mugu ba abin da kake so ne kamar kashe mutum a cin zali ba abin da kake so ne wannan shi ne Allah ta ya ware ɗaiɗaikun abubuwa saboda illar hukuncin da yake ciki da ya haramta abubuwan da kuma suke da tsarki suke da halal to shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi yasa imam imam nawawi yake cewa in ka duba nususi sun ji maili wajen cewa kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne har wani malami yake cewa da ya kirga abubuwa nassofin da suka zo suka haramta abubuwa gaba ɗaya ba su kai da ba kaga kuma abubuwa din ai a duniya khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ai suna nan da yawa wannan hikimar ta shine abubuwan da aka ware aka ce haramun ne to wanda ba a yi magana a kansa ba kawai halal in kuwa za ta da kirga abubuwa halattattu ne za ya ta lissafa za ya ta lissafa ba su da iyaka to saboda kaunin cewa wato al'asulu fil ashiya'i ibaha illa ma harramahu shar'u wannan shine kaunin da dalilai suke tabbatar da shi shine kuma kaunin jumhur wa qila inna al-asla fi ma yanfa'u wannan kauli na uku kenan wasu malamai suka ce inna al-asla fi ma yanfa'u jawazuhu asali a cikin duk abin da aka ga yana amfani kawai ya halatta ma'anar wannan kuwa shi ne kafin shari'a ya zo ɗin idan a dabba ne ko abu ne haka to a gwada abin a likitance da irin ilimin da Allah ya ba ɗan adam in an ga babu wani abu mai cutarwa kawai wannan abin ja'izi ne halal ne wa ma ya turru kuma abin da zai aka ga akwai abin da yake cutarwa na sai a hana shi wannan kauli ne na uku amma wannan kaulin abin dubawa ne saboda akwai abubuwan da ɗan adam ba zai iya gano amfaninsa da cutarwa ba. Musamman ma cutarwa da akwai abubuwan da ɗan adam ba zai gano wannan abin zai cutar ba. Yanzu misali idan ka ɗauke shi kamar irin abubuwa itatuwa ko ganye wasu abubuwa irin wannan za ka iya ganewa da gwadawa. To idan abubuwan da suka shafi dabbobi ba. Za a iya samun wata gabba ɗin a zahirin halittarsa za ta ga ko ba ta da kyau ko wani abu. amma Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta masa wasu halaye wasu dabi'o'i na kirki wanda mu ba mu sani ba wanda daga bisani cin wannan dabba din zai sa a ɗauki waɗannan halaye ko dabi'o'i na kirki din to saboda haka wannan kauli kokari ne na haɗa kauli nan guda biyu gaba daya amma a wasu abubuwa ba zai yi mu tabbata wannan kauli din ba a wasu abubuwa za mu iya gano abubuwa masu amfani amma a wasu abubuwan ba za mu taɓa gano wannan abin yana amfani ba wannan abin yana cutarwa ba to shi yasa wannan kaurin kokari ne na haɗa kaurin guda biyu na baya amma kuma ba zai yiwu ga ɗan adam a kowane lokaci ba da ke a baya ya yi ma maganar istisabi da ke istisabi ɗin a cikin ilimin usul kala kala ne to shi ne a nan yake so ma bayanin wani istisabi yake nufi yace wa haddu listisabi aqdul mujtahid تعريفي سنروى للاكتساب أخذ المجتهد مجتهدي يلقو يلقو دمي بالأصل يلقو الأصل إذا الأصل أو دلت الأصل في الأشياء التحريم يلقو التعريف إن أو دلت إباحة الأصل في الأشياء إباحة يلقو الإباحة أن دليل حكم تركك gabaninko maimakon wani dalilin hukunci wanda aka rasa shi an wannan ana kiran shi badaliya maimakon wani dalilin hukunci wanda aka rasa shi sai ya riko da asalin in taharimi ne a wajensa ya bar abin in ibaha ne a wajensa ya yi amfani da abin abin da yasa yake an dalili hukumi kenan idan akwai dalili da dalilin zai yayi in babu dalili maimakon dalilin hukunci hukuncin da aka rasa sai ya riko da istihadu shine asalin da yake riko da shi a wajen sa ko tahrimi ko ibaha kamar yadda bayanin da yake to bayanin sa ya gabata babu tartibin adilla yake babi na jera dalilai saboda dalilai kala kala ne kamar da muka karanta akwai nafsi akwai zahiri akwai ma'ud akwai mafhum akwai mansufi ire-iren su da yawa to idan suka yi karau suka harhaɗu dalilai yaya za ka yi ka jera su wanne za ka ɗauka wanne za ka bari shi ne bajin su ne wannan وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار الأمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الذم أي للحكم إلا مع الخصوص والأموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم أو تنصى لا التعميم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذ- فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا وقدموا من الأدلة الجليل على الخفيف yace daga cikin dalilai malaman usul fiqh sun gabatar da a jali wanda ya fito fili ya ci bayyana alakafi akan wanda yake boye wannan ya hada maka hukunci da yawa ne a wajen a takaice misali za ka yi tartibin dalilai misali nassi shi ne farko saboda shi nassi ya fi zahiri jali shi kuma zahiri ya fi ma'ul jali saboda haka za ka gabatar da nafsi a kan zahiri za ka gabatar da zahiri a kan ma'u saboda mun karanta a baya an aka ce nafsi abin da yake ɗaukar hukunci guda ɗaya in aka ce zahiri abin da yake ɗaukar hukunci guda biyu sai dai ɗayan ya fi zuhuri ne ɗayan ya fi zuhuri kamar bayan misali da muka bayar a bayan kace asar misali asar ɗin nan zaki asar kuma jari ko gwarzo amma kasancewar asar zahirin ya fi bayyana an fi saninsa wannan shi ne zahiri kenan sannan kuma aka ce ma'ul abu ne wanda yake ɗauke da ma'anoni da yawa sai aka duba aka ɗau aka bar ma'anar asalin aka bar ma'anar asalin sai aka zo aka ɗauki wani ma'ana daban wannan shi ne ma'ul kenan to saboda haka anan da yake wa qaddamu min al-adillati al-jali ala al-khafi wani lokaci nafsi shi zai zamo jali wani lokaci zahiri shi zai zamanto jali idan nafsi ya zamanto jali zahiri ya zamanto khafi idan zahiri ya zamanto jali ma'ul ya zamanto khafi haka za ka gabatar shi yasa ya ce bi itibarin amali wajen da aka yi da aiki da su misali abu ne aka samu nafsi aka samu zahiri aka samu ma'ul abu guda ɗaya dalilin dalilin tawili ga hukuncin da ya bayar zahirin wannan dalili ga hukuncin da ya bayar sai aka zo aka samu nasi to babu magana kowanne dalili gidan akwai nasi sai a bar zahiri a bar mahuri ko ba nasi aka samu zahiri sai a bar mahuri wannan shine wa qaddamu min al-adillati shari' al-khafiyyi bi itibari al-amali sai a dauki wanda aka gabatar din ayi aiki da shi وقدموا منها مفيد العلم daga ciki kuma aka suka gabatar da mai ba da ilimi da yaƙini ala mufidi janni suka gabatar da shi akan mai ba da zato idan aka ce dalili mufidul ilimi shine ad-dalilul mutawatir dalili wanda yake mutawatir kamar da muka bayyana cewa shi yana ba da ilimi da yaƙini idan abu ya zo da dalili mutawatiri to wannan abin kawai tabbas ne haka yake babu kokon su amma idan ya kasance ya zo da dalili a had ne a zato ne abin haka yake ko mun na zato shi ne rujuharin abu guda biyu rajihi da marjuhi bangaren rajihi shi ne zato bangaren rajihi kai ne kace wannan abin haka yake ko ba haka yake sai ka ji karfafa bangaren haka yake da to dai zamanto wanda shi ne zannu kenan saboda haka idan ka samu hadisai da yawa ɗaya hadisin ya ce abu kazan nan jahili ne ya halatta ɗaya hadisin sai ce wannan abun bai halatta ba sai kai jirgin turuk ɗin wannan hadisi sai ka zo ka ga shi hadisin da ya ce ya halatta a jin mutawatiri ne to sai ka ɗauki dalilin su kai amfani da shi ka bar dalilin da ya wancan hadisi saboda mutawatiri yufidu al-ilma wal yaqin yana nuna abin tabbas ne shi kuma wannan zannu ne yana nuna yiwuwa abin haka yake ne to saboda haka sai ka ɗauki mufidul ilmi ne yaqini mutawatirin sai ka ɗauka kai amfani da shi sai ka bar wanda yake wanda yake mai zannu kenan a wajen hanafiya su kuma in suka ce addalilu zanni suna nufin hadisi hadisi hatta ko da wannan hadisin an rawaito shi min turuqin mutawatira in suka ci a dalilul yaqini su suna nufin qur'ani ne ko su ci a dalilul qat'i wa dalilul salli suna cewa wai al fardu ma sabata bi dalilin qat'i wa wal wajibu ma sabata bi dalilin salli suna bambanta tsakanin farilla da wajibi in suka ce farilla abinda dalili qat'i qur'ani kenan a wajen su to ya tabbatar idan kuma aka ce wajibi wato dalilin zanni abin da hadisi ya tabbata a karkashin wannan ne suka ce karanta fatiha karanta fatiha din ba wajibi bane ba ba ba farilla bane wajibi ma'ana qur'ani da shi ya faqra'u ma tayassara min alquran shikenan saboda haka in dai a sallar ka kai karatun qur'ani sallar ka kawai ka dalilin da ya zo na cewa babu sallah sai karatu fatiha hadisi ne shi kuma dalilin ne zanni abinda suke nufi da dalilin zanni ne hanyoyi ne na jiraya aka samu wannan hadisi ba ana nufin wai kaunin manzon ne zato ba hanyar da aka samu wannan magana ne ta hanyar zato ne saboda me saboda ta yiwu kuskure ya shigo ciki hanyar suke magana a kansa ba asalin kaunin manzon suke magana a kansa ba shi kuma qur'ani hanyar da aka samo shi da kafaɗe ne saboda an ijma'i baya zuwa a iya rage ko a iya kare daga shi to kaman wannan ne sai ka gabatar da dalili wanda yake kafa'i ko dalili wanda yake yufidul ilmi ala ma yufidul dalli shi yasa yace aikin hukumi wajen yin wannan hukuncin wajen yanke wajen yanke hukuncin ainihin hukumi ga wannan hukunci din sai ka ɗauki dalili yufidul ilma ka ɗau hukuncinsa sai ka bar dalilin mufidul zanni din ka bar hukuncinsa shi kuma lokacin da suka yi karau kenan amma lokacin da ba su yi karau ba ba shi kenan idan zanni din mufidul zanni ne shi kadai za ka ɗauka kai aiki da shi saboda ba ka da wani mufidul ilma wal yaqin wanda ya yi karau da shi إلا مع الخصوص والأموم يتي أولا قائلة سيدي تاردا خاص آب لمكي كراتون تدقبايا فليؤت في التخصيص Go. إلا مع الخصوص والأموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم أو لا التعميم كما وند wannan hukuncin ya gabata sai dai idan dalilan misali yakini da zanni suka haɗu to sai kasance yakini ɗin wanda aka rawaito shi min turukin mutawatira to sai zo ya kasance amu shi kuma zanni ɗin sai ya tsaftace wannan umuri to a wannan ban a wannan lokacin za ka ɗauki zanni ɗin ka yi amfani da shi ma'ana saboda shi ya tsaftace maka umumi ne na yakini ɗin ba ya yi karau da ba ya yi karau da yakini ɗin ba ne to sai ka ɗauki zanni ɗin ka yi amfani da shi saboda menene saboda shi ya kasance masa umumin da yake dalili na yasini ne saboda haka a wannan hali yace faliyu ta bi tafsiri yace sai a zo da ai amfani da khasin la taqdim anan ba da amfani da taqdimi ba ai taqdim alladhi yufid al-ilma ala alladhi yufid al anan ba da taqdimi ba wannan eh nuskan kenan a dai nuskan la ta'rini ba a za a ɗauki umumin wannan mufidul ilma ɗin a yi amfani da shi bane kaga wannan nuskan ta fi fitowa saboda ana magana akan taqdim dalil ala dalil akhar ne والنطق قدم عن قياسهم تفي والنطق قدم كأي وقدم النطق مفهوم للمقدم كجباتر ده النطق معناه نفسي دليلي نفسي إن يزو كو القرآن كو حديثي كجباتر ده ونن دليلي نفسي عن قياسهم دقا قياسهم معناه باء للقياس سيء أنا ذات النفسي أكون من المسألة كلها anan tafidin jawabul amri ne na kadidin yace idan kai haka ka cike abin da ake so ka cike kai abin da ake so kai fi'il amri fi'il mudari daga wafa yafi da ake jazamin sa sai aka cire yadin aka ce tafi tafi ka gabatar da nutuki ma'ana nafsi an qiyasihim a wajen amfani da kiyasin ka ɗau musu kimansu ka yi amfani da shi ka bar wannan kiyasin saboda an wani lokaci yana zuwa mai santan abu ne a cikin nawa'ar nawafin isriya shaɗi na ishiriniya shaɗi birima alaihi rahmatullah yake cewa duk inda ka ga an a larabci duk da ma'anoninsa daban-daban yana nuna raba tsakanin abu da abu ne ko nisantar da abu da abu duk da ma'anonin an gaba daya za ka ga wannan ma'ana din ya hada su gaba daya da istiqra'in sa ne ya tabbatar da wannan ba ka ga anan misali da yake wa nutuka qaddim an qiyasi anan za ka dauki nutuki na ne kai amfani da shi sai ka bar qiyasi sai ka kawo an ya abin da ka bar shi kai ne ta misalce shi yace an qiyasi shi kenan tafi in ka yaka za ka cike وقدموا جليه ما لم أصول سفية سن قباتر دا سن قباتر دا دليلي وان يكي جلي على الخفي حكم قياس يكي جلي دليل الجلي وين أقوم وزوى قياس لأنبتا أشطرين بيتي وقدموا جليه أي وقدموا جلي القياس على الخفي قياس وان يكي جلي وان يكفو wato an sun gabatar da shi akan siyasi wanda yake alkhafi idan aka ce alkhiyasu dare idan aka ce alkhiyasu dare to shine kiyasin da illar tashi bayyana a cikin far'in fiye da bayyanar da a cikin wannan asibiti shine suke cewa ما كانت العلة أظهر ما كانت العلة أظهر في الفرع من الأصل إلا تاتي بينا فرع في يدا في يدا أصل كما قياس لما كان كرن هذا كبايا واللي كاو من المثال الله سبحانه وتعالى يتي فلا تكن لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أنا أن أنا أجيا وإياي أوف su me yasa saboda akwai cutarwa to in ka duba dukan iyaye fa ko kuma zaki cutarwa ɗin ta fi bayyana fiye da lafazin ufsin cutarwar duka ta fi cutarwar faɗan uf kaga illar da ta hada tsakanin asibitin wanda shi ne uf da kuma farɗi ɗin shi ne duka to illar ta fi fitowa ma a farki fiye da fitowarta a cikin asusun irin wannan shi ne ake kira shi alkiyasi jali to kiyasai in suka yi kakkarau suka harhaɗu to sai ka gabatar da wanda yake wanda yake jali ne a cikin su akan khafi wa in yakun fi nutqi min kitabi aw sunnatin taghyiru listisabi fa nutqu hujjatun wa in yakun wa in yakun fi nutqi idan a nutuki in yace nutuki yana nufin dalili nafsi ko min alkitabi ko min sunna to anan sai yayi bayani min kitabin aw sunnati in nafsi ya kasance qur'ani ne ko sunna ce ta ma'aiki a cikin wannan nafsi tagyiru istishabi akwai canja istishab din da muka yi tarihin na baya shine ruko da abu akwai canja shi fannutuku hujjatun to nutufin shi ne hujja babu magana istishabi mun zo mun ci al'asulu fil ashiya ibaha to shi kenan sai muka samu nafsi ya zo abu kaza daga cikin waɗancan ashiya din abu kaza haramun ne to babu babu maganan istishabi wajen hadalcin wannan abu mabunin wannan kuwa shine idan kuma nutuki din bai kasance min kitabin aw sunnatin ba bai kasance ba to istihabi baya canzuwa ana da akari da shi yasa yace fa nutuku hujjatun idan a wannan lokacin da nutuki akwai shi to nutukin nafsin shine hujja a wannan lokaci wa illa idan kuma babu nutuki fa to kun ji istihabi mustadilla ka kasance ka kullu tajillan ka kasance ne kafa hujja ne kafa dalili da istihadi da wancan istihadi da kake magana a kansa kai riko da asali babu sifatul mufti wal mustafti babu kufan mai ba da fatawa wal mustafti da kuma mai neman fatawa waye ne zai ba da fatawa wane ne kuma zai nemi fatawa والشرط في المفتي والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل وكل ما له من القواعد ما مات فيه من المزاجد التي تقررت ومن خلاف مثبت ما مات فيه من المزاجد التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافٍ ومن شروط ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا والشرط في المفتي يتي شرط العبادة فتوى شرط العبادة فتوى اجتهاد يتي كسنتي ينال الاجتهاد شرط الاجتهاد معنا إلي يا كي رتبة يا كي درجة ya zaman su mushtahidi saboda fatawa din babban abu ne kana wakiltan Allah da manzo ne ka zauna ne kana wakiltan Allah da manzo shi yasa yi girma harkar shi yasa cikin Qur'ani fatawa biyu katal ne sabon manzo suka yi wa yastabtunaka fil nisa wa la yusikum fihinna yastabtunaka qul la yusikum fil kalana wa inna fatwa biyu katal daga bakara har na sahabai suka yi tambayoyi kuma goma sha hudu ne a cikin qur'ani masu ya sa'adu na ka ya sa'adu na ka ya sa'adu na ka a tafsirin yi bayani su goma sha hudu to fatawa din yana da hatsarin gaske saboda kana wakiltar bambancin tambaya da fatawa shi na ce wani ya nemi fatawa wani ya yi tambaya bambancin su in aka ce fatawa wato abin matsala ce wacce take da girma wanda ana buƙatar da idan haramcin su ko da idan in ba abin da shi kuma tambaya hukunci kawai ake buƙata abu kaza ya halatta ne eh ya halatta kuma ana maganar fatawa to me dalilin sa a yi aka samo dalilin dalilin dalilin ne ko dalilin ne irin wanda shi ake cewa fatawa shi ne bambanta shi yasa lamarin sai zaman yana da girma wahawa shi kuma mun ijtihadin yace ko kuma mujtahidi ko shi kuma al-mufti ne ba da fatawan an yi arifa ya sani min ayin kitabi wa sunan daga ayoyin qur'ani da kuma sunnoni wal fiqhi da kuma fiqhu fi furu'ihi shawaridi cikin furu'in shi waɗanda suke tarwatse ko ina kenan a shawari kenan waɗanda suke tarwatse a ko ina akwai furu'i na shafi'iyya akwai na malikiya akwai na hanbaliya akwai na zahiriya kowa duk ya san wannan furu'i waɗanda suke tarwatse aka ce furu'i shine juziyya na matsaloli ƙananan matsaloli waɗanda aka samo su karkashin usuli su ake cewa furu'i yake duk ya san su wa kulli ma lahu min alqawaid kuma ya san duk abin da shi fiqhun yake da shi na ka'idodi ma'ana ya san qawa alqawaid alfiqhiyya ka'idodi na fiqhu ya san su ka'idodi na fiqhu shine za a samu ka'ida guda daya karkashin ta wannan ka'idan za ta kasance asali sai a nemo matsaloli ya ɗari ko ɗari biyu a gina su karkashin wannan ka'ida wanda imamu shuɗi ya yi wani littafi al'ashiba wa nazair wanda yake bayani akan kawa'idul fiqhiyya haka malamai da yawa sun yi littattafai a wannan bangare al kawa'idul fiqhiyya muhimmancin sa shine in ka haddace ka'ida guda ɗaya to ka haddace matsaloli ɗari ko ɗari biyu duk matsalar da aka gina ta karkashin wannan ka'ida ka rike wannan matsalar a kwakwalwarka da shine muhimmancin al kawa'idul fiqhiyya kenan shine yadda ya san fiqhu wa kulli ma lahu min alqawaid duk abin da shi fiqhu yake da shi na ka'idodi to shi ma ya sani ma ma bihi min almazahib allati tare da abin da yake dauke da shi na mazhabobi allati takarrarat mazhabobi waɗanda suka tabbata ake aiki da su a duniya makunin wannan shine banda mazhabobin da suka rushe suka suka yi ingira suka zamanto babu kun san da mazabobin ba wai mazabobin guda kudin nan bane akwai mazabobin yawa akwai mazabin sufyanin sauri akwai mazabin su imamu shu'ba akwai mazabobi daban-daban da yawa tukunan sai mazabobin shine yace allati takarrarat mazhabobi wadanda suka tabbata saboda galibin wadannan mazhabobin fatoyin da mazhabobin suke dauke da shi sun shigo cikin wadannan mazhabobi guda hudu su din kuma sai suka bata gaba daya to mazhabobin da suka tabbata musamman mazhaban malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya wa min khilafil musbati hakanan ya san sabanin da yake tabbatacce matsala kaza akwai sabani tsakanin malamai kauli kaza na wani kauli kaza na wani kauli kaza na wani duk kaulolin da malamai suka yi akan wannan matsala ya san su wannan hawi ya san kuma ilimin nahawu sosai wal usuli ya san kuma ilimin usul duk wanda yanzu muke karantawa ma ilimin adab kuma tare da sanin ilimi na adabi ilimi na adadi haka shi ilimi na adadi adadi wato shi ne ilimi na tushen inda aka samu larabcin tushen ma'ana shawahidi na larabcin kansa inda aka samu larabcin saboda sau tari hatta abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa idza ashkal idza ashkalat alaykum ayatun min alquran yake cewa fa alaykum bi diwani al-ard yake idan wata aya ta tarar Qur'ani ta rikice muku ku koma diwanin Arab diwanin Laraba ma'ana wake-waken su kudubobin su irin maganganun su na Larabci to anan za ku gano me ake nufi da wannan aya kai saboda menene Allah ya tabbatar a Qur'ani inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan bi lisanin arabiyyin mubin to tunda da harshen su ne su Larabawa Qur'ani ya sauka to da fahimtar harshen su ne za ta fahimci Qur'ani to shine har yayi istishhadi da wani baiti yayi fassara wannan aya yau mai yusuf an saqi min qawl ila sujudi fala yastati'una yace saq anan ana nufin shidda sanani ma'ana ranar da za a yayi wahala wahala ta fito ɓoro-ɓoro wanda aure da sujudi a kira al'umma jama'a su yi sujada fara yin tabi'una ba za su iya yin sujada ba dan ne saboda wannan wahala sai ya yi tawili to wannan ne yasa san da adalci din yana da muhimmanci littattafan adab kuma littattafai ne sannan irin su makamatul hariri na duk bangaren adabi ne makamatul suyudi wani hamzani su wani tamashari da kuma sauran littattafai abinda a muke kira shi a shu'ara kasidun su umru kaisi kasidun kasidun su waƙoƙin su an tara su zuhair bin abi salma su rabi bin rabi'a ire-iren su ne ka haddace ka san su ka san kalmomin da suke amfani da su ka san diwanul arab wace waken su da kutubobin su ka haddace ka san su to wannan shi abin da yake nufi da ma'ilmul adab din wal lugati allati atat al arab da kuma luga wacce ta zo a gun larabawa allati atat al arab wacce ta zo a gun larabawa bambancin adabi da luga shi luga tantance ma'anonin kalmomin da zahirin su ma'anan su daya ne bambanta shi ne ake kira shi ilmin mufradatul lugha ko ilmin ma'ajin lugha shi ya kace malamin lugha wai ba shi ne wanda zai iya fassara maka a larabci na zai iya tantance maka tsakanin mutarajifa duk wanda kai ka zo ka ce ga hammu ga fasu ga fuzulu ga gammu ga karbu ka zubar masa zai ce hammu bakin ciki ne iri kaza huzuru iri kaza bakku iri kaza duk ya kai ya ce maka to shine malamin mu ba ba kawai yanzu ya fassara ma duk tsafi ne da duk bakin ciki na wannan shi ake ce al mufradat lugha ce yana da muhimmanci gaske sharadi ne daga cikin sharuɗan mufti kadiran din nan mafulun bihi ne na ya arifa wancan na farko din wancan na farkon وهو أن وهو أن يعرف قدرا به يستنبط المسائل من آي الكتاب والسنة أتم أن أبوبون لي فلائل shi mufti ɗin ya san gwargwadon abin da zai iya yin istinbatin matsaloli da shi saboda kowanne guda ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa idan aka ce duka ake so ka sani to rayuwanka din kaɗan ne bai isa ya san duka bai isa ba ko fiku ne ka ce kawai kai fiku dalla za ka karanta ka kure malikiya ka tsire shafi'iya usulu fiku sun su furu'in su da waye din su na zafiriya na waye da sauran su duk shekarun kan ya kare baka kure fiku amma abin da yake nufi a ko a wa'annan abubuwan nan gaba ɗaya kadiran bihi yastanbitul masaila bi nafsihi gurgudan abin da zai iya istinbatin mas'aloli da shi bi nafsihi da kansa liman ya kunu sa'ila ga wanda ya tambaye shi zai iya istinbati da kansa ya bayi alsa gurgudan wannan wasu malaman malamai suna cewa wannan kadaran din yana komawa zuwa ga ilimin lugha din da ya ambata ne shine wannan hawi wannan hau da ilimin adabi da lugha din ya san gwargwadon abin da zai iya yi istinbatin matsaloli da su amma sauran abubuwa ko shukuku ko kuma kawaidodinsu a mazhabobin nan ana so ya sani duka ne amma zahirin abai suka da suka zo a nan yana nufin gaba ɗaya ne saboda babu wani dalili na zahiri da ya bayyana yana nufin ilimin zuba ne ma ilmihi tafsira fil ayati وفي الحديث حالة الرواة تارد سن تفسيري في الآيات في آية القرآن يسن فسر فسر تفسير آية القرآن وفي الحديث كما أحاديث كما حالة الرواة يسن حاليا ما سرويتو حديثي وهذا دليلي ne wani masuruki ne wani kazab ne duk ya san halayen waɗanda suke rawaito hadisi daga sanin halayyar masu rawaito hadisin kuma zai zo ya san hukuncin hadisin cewa sahihi ne saboda wani adali ne cika ne cewa da inci ne ai wani masruki ne ta wannan bangare zai zo ya san ingancin kuma hadisan wa mawdi al ijma'i wal khilaf sannan kuma ya zo ya san maudu'in wurin da malamai suka yi ijma'i wurin da malamai suka yi ijma'i ya sani sannan wasila ce sai ya san wurin da malamai suka yi sabani ma'ana al-masail ijma'iyya wal masail khilafiyya ya san su in aka kawo matsala zai iya ce wannan matsala mujma'a alaiha aka kawo matsala zai ce wannan matsala al-muktala fiha duk ya san su gaba daya fa ilmu hadha al-qadri fihi kafi yace sanin gurgurdan wannan yace fihi a ciki yace kafi ya wadatar ya isa ma'ana idan ka san wannan to ya wadatar ya isar ka zamanto mujtahidi in ka zamanto mujtahidi kuma ka zamanto al-mufti mai ba da fatawa wa min shuruti sa'il al-mustafti yace daga cikin sharuɗan mai tambaya shine al-mustafti ne neman fatawa an la yakuna aliman kal mufti kar ya kasance malami ne kamar mufti din ma'ana ba zai yi mujtahidi ya tambaye mujtahidi din wansa shi kansa ya je yin istinbati ya nemo dalili ya so fito da hukunci bare zai ya nemi mustahil dalili a gun mustahili da uwansa ba fa haitu kana mislahu mustahida a duk lokacin da ya kasance mustahili ne irin sa fala yajuzu kaunuhu muqallida bai halitta ya kasance muqallidi ba ma'ana wanda ya zamanto mustahidi bai halitta ya duba wani mazhaba daga cikin mazhabobi ya yi ba saboda masu mazabobin da mujtahidai ne mujtahidi baya jin mujtahidi abin da zai tabbatar maka da haka ba ka ga imamu shafi almajiri imamu maliki almajirin sa ne yayi karatu a muwaffa maliki daga farko har karshe karanta wajen imam malik da wasu ne su tafai amma yake sabani da yake sabawa da malik ga abin da muka karanta a gun malik amma a fahimtar al'asaran ga abin da yake in ka kana kana karanta kitabul um ko da su risala da sauran littattafan da imamu shafi ya rubuta za ka ga wannan shi ya fito shi kansa ya kai matsayin ishtihadi da kansa yake yin ishtihadi haka imamu ahmad almajiri imamu shafi amma yana sabawa da imamu shafi yana ishtihadi da kansa amma da aka zo zamanin da karatu ilimin da za ka tara har ka kai rutuba ta mujtahidin ya zamanto shi buhul mustahil to shi kenan mutane suka hakura suka sallama waɗannan mustahilai guda hudu suke sanan ne za ka fahimci hatsarin da ake ciki a wannan zamani ana so ne kowa ya zamanto mustahil ni ko kai sai a ce kar mu bi shafiya kar mu bi shafiya kar mu bi hanbaliya da kanmu mu shigo ayoyin qur'ani da istinbadi da kanmu mu shigo cikin hadisi mu ko da wannan kuma tamkar ka ɗauki mara lafiya ne ka kai shi masassaka ko ka ka kai shi makera ce su masa magani ni ne ban san abu ba ba layi na bane bai iya ba haka ce na zo ne abu ta yaya zan fasarar ayan ma ban sani yau na karanta tafsiri tafsiri ma na karanta hadisai yau na karanta hadisai cikin sihayin nan yau na sauki a gaban magani karamin ilimin hadisi kenan wanda suke cewa al-muslimi yaushe na karanta bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da abu dawud da ibnu majah a gaban malami da nakari baki da nan na san nasuki na san mansuri na san mafhumi mansuki duk ban sani ba kawai ka je bulugul maram ka je ubdatul akam ka je riyadus salihin shikenan ka dauki dalili da kanka ai wannan ra'ayin malami wannan ra'ayin shafi ra'ayin muhammad ne ra'ayoyi ne nahnu rijalun hum rijalun wa nahnu rijal wannan ba ƙaramin haɗari ne da shi wannan tunanin da shi ya kawo rudu da saɓani gaba ɗaya duniya shi kuma ya lalata saboda ko ba komai wanda bai iya abu ba ne aka ce ya je ya abu ko irabi ne na ɗauko ta duniya ba ka iya na hau ban sai ka yi irabi ba za ka yi balle hukunci kaza halal ne kaza haram ne ka je ka zauna a gidan tv ko a gidan rediyo ka zo ka yi kai ba fito da fatawa ko a tambaye ka ka bada ansa idan ka dama wannan yake da yake da hatsarin gaske shi yasa anan yace fa haythu kana mithluhu mujtahidan fala yajuzu kaunu fala yajuzu kaunuhu muqallida to yaya idan ba mujtahidi bane ba dole ne ya zama to muqallidi duk wanda ba mujtahidi bane to dole muqallidi duk wanda yake mukallabi kuwa dole ya duba wata mazhaba daga cikin mazhabobin nan ya dauka ya bi ya tafi ya nemo dalili da zai kai ubangiji in dai ba muke yi bane a karatun mu na waraka na kawo ba ku fitar imamu imamu siyoti yake ti'ani cewa shi muke yi ne yace zai muke yi ne shi ne muke yi ne wannan karni malamai da suka masa ce aka masa interview a fada sai ya amsa duk tambayoyin da ake bukata duk ilimin da ake bukata a gun muke yi sai malamai suka tabbatar masa sun masa interview ya kai wannan yace musu na kai suka ce ka kai yace ku na dai yace na dai bai ku shaida duniya ta shaida ni ba shafi'i ne ni mukallidin imam shafi'i ne shi ne imami na yau ma nadu kulla kulla kulla ba kulla ne unasin imami a wannan rana a karkashin imam shafi'i ne ya dai to in har imam suyuti zai janye cewa shi ba musulmi bane ka shafi ne yaya ire-iren mu jahilai a irin wannan zamani su ba ruwanmu da maza ba ba ƙaramin hatsari ba wannan shi ya sa duk wanda ka ga duk wanda ka ga ya ce baya bin maza ba ka duba lamarinsa za ka ga akwai ƙirƙirar ƙirla tangal-tangal a cikin ba za ka same shi sat yana tafiya a kan abu daɗi ba yau in ka gan shi yana abu to kar ka damu bayan sati sati biyu yayi ne za ka ga ya daina hatta ku a sallah ne za ka ga a sallah ya fara yin wani abu ya fara wani abu zuwa wasu kwanaki sai ka ga ya daina in ka tambaye shi nisa da kana abu kaza a sallah ka zo ka ka daina sai ta ai wani hadisi ne na gani a yi kaza duk kaza a yi fatawa a kaga a yi fatawa a kaga a yi magana a jin haka abin da ke tafiya to me yasa ne waɗannan mazabobi sama da shekara dubu da ɗari biyu wani da ɗari uku daga cikinsu yana nan har yanzu yana nan a yadda aka karrara yadda aka tabbata saboda duk abin da zai janyo su janye fatawar sai da suka maganta abin su suka tabbatar da fatawar fatawar ba wanda yi su a duniya ya tada wannan fatawar saboda menene ayoyi gaba ɗaya na mawdu'i ɗaya sun tara hadisai na mawdu'i ɗaya sun tara duk sun tara gaba ɗaya in suka tabbatar da fatawa to sun yi maganin duk abubuwan da zai murmure fatawa fatawar tana nan ila yau da kiyama da aiki wannan shi ne saboda haka yana da hadari mu da aiki mu ba mu kai ma ba sai a ce mu malamin bane ba mu kai matsayi ma mu a ce mu ɗalibai bane in aka kwatanta da irin ilimi da karatun da ake a da balle mu mu yardar wa kanmu mu je mu yi istizafin fatawa musamman ma fa in ka duba bayan wannan zamanin fatawar da za ka ka je ka nemo din bai wuce su bulugul maram ba ba su ya bi tsari ne su in ana maganar littattafan ilimi littattafan malamai ba bulugul maram ba littattafan malamai ne an yi shi saboda almajiri ba ka karanta risala ba mai risala yake risala yake saboda yara ƙanana masu karatun qur'ani ne a zamanin sa sai kuma a yau in ka karanta risala in ma ka karanta ke shi ne kettin ka a cikin malikiya ne haka su bulugul maram akwai manyan manyan littattafai na a hadisu a hakamun ma wasu ko sunan su ba su ne in kuma hadisin babu a bulugul maram da wannan hukunci in hadisin babu a umdatul akam in hadisin wannan hukuncin ba babu a bukhari da muslim ba bukhari da muslim ne kare littattafan hadisi saboda haka wallahi yadda muka ɗauki harkar ilimi yake da sauki muke watsa da shi a wannan zamani ya wuce duk yadda muke tsammani Allah ya samu dace. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة لسائل وقيل بل قبولنا مقالا ما جهلنا من أين ذاك قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوهي آه جميعه بالوحي قد أتى له تقليدنا شيكما تقليدي قبول قول القائل شيني كربان مغانا مغانا من غير ذكر حجة لسائل باكالي يا أنبتا يا أنبتا ومي تنبير حجة با من غير ذكر حجة باكالي أنبتا حجة لسائل دوان دي تنبير با كوي حكمتين يفدا بيسأل حجة حجة بمسين يتوكا كوي يتجيب wannan shi ake ce mishi taklidi kamar in kana karanta kawai ko akdar ai hukunci ne kawai za ka wani a ce karatun fatiya farilla ne tsayuwa saboda karatun fatiya farilla ne rukuni farilla ne haka ba ce ma aya kaza hadisi kaza aluma duk babu wannan kawai sai kai yarda abin da aka faɗa daga akwai shi kai yarda farilla ne kan da kawai kana wanda shi ne takalidi wa qila bal qabuluna maqala wasu suka ce a'a mu karɓi maganansa ma jahalina tare da rashin saninmu min aina za ta kala ta ina ne ya faɗi wannan magana ma'ana a ina ya samu wannan magana muka karɓi maganan muka yi aiki da shi ba tare da mun san a ina ya samu wannan maganan ya faɗa wannan hukunci ya faɗa ba wasu suka ce wannan shi ne takalili fa fi qabuli qawli ba al-mustafa wajen karɓan maganan طه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكم كربان حكمين فدان فدان حكمين da yayi karban karban fadan hukuncin da yayi taqlidul lahu taqlidi ne gare shi ma'ana mun yi taqlidin sa ne ila kafa ba tare da wani abu ya dace a haka din ba ko a wannan magana din ba ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi magana hadisai kenan muka ɗauka muna aiki da su shin za a iya ce miki taklidi ko ba za a iya ce miki taklidi ba shine malamai suka yi tafani kauli na farko shine za a ce taklidi ne karfi kauli na biyu kuma yace wasila da ba za a ce miki taklidi ba ne لأن ما قد قاله سبب لأب الذي عليه الصلاة والسلام يفعل جميعه بالوحي كيف الوحي فقال سبيل shi ne kuma faɗar dalilinsa. Zan manzo ya faɗa ma abu, ba za ka ce a wasu aya ba. Da abin da ya faɗa ma ɗin ma aya. To saboda haka ba za a ce tafiriri ba ne saboda duk abin da ya faɗa ɗin ma wahayi ne. Kad a talahu wahayin da ya zo mishi ne gaba ɗaya. Babu istihadi za mu ƙara sani sun da kasan. Wa hadduhu an yabdu lallazi shahad. مجهوله في نيل أمر قد قصر ولينقسم إلى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا خلفوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعاء الأخذ كذا المجوس في الأصلين ومن أصاب في الفروع يؤطى أجرين وجه نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي بذاك من تفصيل الاجتهاد وتم وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في الأد جر محكمة في آن طاء ثم طاء ثم طاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على إتمامه ثم ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به وحده يكن حد تأريخي تأريخنا مجتهدي اجتهادي أن يبذل الذي اجتهد wanda yake ijtihadi ya bada iya kokarinsa majhudahu ya bada an yi buzula ya bada majhudahu iya kokarinsa fi ne bi amri akan samu wani lamari karkasara wa karkasar wanda ya nisa ya samu na hukunci wal yanqasim ila sawabin wa khata ya kasu ma'ana ijtihadi yana kasuwa zuwa sawab abin da yake daidai wa khata da kuma abin da yake kuskure wakila fil furu'i yumna al khata wasu malamai suka ce idan ijtihadi cikin furu'i ne naka ce furu'i abin da yake fiqhu fi iyadi mas'aloli a'a ko kuma aka ce al furu'i ana nufin bangaren abin da ya shafi ibada aka ce al usul bangaren abin da ya shafi tauhidi ko kuma aqida wakila fil furu'i fil furu'i yumna al khata wasu kace in dai a far'i ne kai ijtihadi din ba kuskure duk kuma dalilan su hadisin guda ɗaya ne hadisin da zai zo ya kawo mana a nan gaba man istahada fa asaba fa lahu ajran wa man istahada fa afsara fa lahu ajr duk wanda yayi ijtihadi ya samu daidai yana da lada biyu in ya kuskura yana da lada ɗaya wannan shi waɗanda suka ce ana samun sawa da saba cikin ijtihadi suka ce hadisin ya nuna haka man ijtahada fa asaba wa man ijtahada fa akhta'a ya nuna kenan akwai ijtihadi sawa akwai ijtihadi wanda yake khata wanda suka ce idan a furu'i ne ba a samun kuskure duka sawab ne suka ce a cikin wannan hadisin yace wa man ikhta'a wa man wa man akhta'a falahu ajru wanda yayi kuskure yana da lada suka ce ai ba a samun lada a kuskure tunda an ce akwai lada kenan abin da aka yi din daidai ne ba a yin abu kuskure ko ba daidai kuma a samu lada wannan shi ne sabanin malamai mawuzanni da yawa a yi imamu shokani yana da kauli mashhur a wannan babi wanda har aka yi rigima da shi tare da malaman zamaninsa wanda suke cewa in dai ijtihadi ne daidai ne wasu su a in ijtihadi akwai daidai akwai kuma kuskure to shi ne anan yace wa qila fil furu'i yumna al khata wasu suka ce a furu'i ana ana kuskure ma'ana kuskure baya wakana وفي أصول الدين زلوجهم تنا أصول الدين إن سكت أصول الدين شين أدن بيشا في أخيده بنجر أدن بيشا في أخيدة أدن بيشا في تنفيدي يفي ونن زلوجه ونن سبكا إن ينا نفي اجتهاد في امتنع يا حبيب kwata kwata ba a yi ijtihadi cikin usulu saboda kowa zai yi ijtihadi ya tabbatar da aqidarsa in kai magana zai ta ijtihadi ne na ga cewa wannan aqida ta daidai ne shi aqidu shigowa ake cikin qur'ani da hadisi a dau aqida ba a yarda ka kai matsayin mushtahidi kai ijtihadi ka samu aqida ko ka tabbatar da aqida ba istihi taswibun li arbab al-bila saboda yace idan aka ci ana ijtihadi ijtihadi cikin usuluddin a ciki akwai taswibul gyara li arbabin bid'a gyara aqidun ashabu bid'a masu bid'a min an-nasara ilayhi su nasara haitu kufran sallat ay haitu sallatu yayin da suka ce Allah alloli guda uku ne suke asira asira ta trinity ko kuma salut suka ce suka yi tasrifi suka ce alloli guda uku ne kufran saboda kafirci والزائمين أنهم لن يبعثوا حتى إلى إلى أي ومن الزائمين إلى إلى مولى السكي فأور أنهم لن يبعثوا بدأ تأتيك بعض القيامة حتى في النساء حتى اجتهاد النجوم اجتهاد النجوم ثم ذات اجتهاد بقى يتشكل كل دين بأقيدة أو لا يرون ربهم فكم لم تسكي جانب وفلا تبقى بنجد سبات العين بإدامه كما موسى تلاواكنا بقى جانب الله ko a duniya ko a lahira gazal majusu haka nan majusawa ma za a gyara a fidin cikin har za a yi shahadi a cikin usuluddin fitti al-aslani wajen da'awar asali guda biyu shine asulun nur da asulun juma aqidar majusawa alloli guda biyu ne sai Allah nur ne haske ne sai Allah kuma zulma duhu ne shi yasa suke hura wuta suke bautawa wuta din saboda wuta din haske ne to in ka tambaye su suka ce ma ijtihadi suka yi fa in har an ci akwai ijtihadi a aqida wa usulu dini kenan sun kule ka to saboda haka ne ba a yi ijtihadi a wannan bangaren wa man asaba fil furu'i uta duk wanda yayi ijtihadi ya samu daidai cikin furu'i fito da juz'iyat na matsaloli yuta ajraini za a ba shi lada guda biyu lada biyu za a ba shi waj'al nisfahu ka sanya kuma rabin lada biyun wato lada ɗaya kenan ba man aqsa wanda yayi kuskure ai liman aqsa ya bar lamun anan ana kiran shi a ana kiran shi a al-mansubu bi nazil khafidi ai waj'al nisfahu liman aqsa ka sanya rabin ajrai din wato lada ɗaya kenan ba yace ga wanda yayi kuskure sai cire harfin jarri din sai yayi nasabar man din kamar yadda wannan shahararre ne ana yin haka za ka ce dakhaltu daran ko dakhaltu dara asalin sa dakhaltu fi dari dari ka cire har jarri sai ka sa wannan wannan saban da malaman nawa suka yi shin wannan siyasi ne mukarar za ta yi ne a ko ku za ta yi dogara da sama'i ne har su jirgin da kaga larabawa suna shirye shi wani lokaci sai kai ma ta dinga cirewa a larabcinka wanda kaga ko yaushe ba sa shirye shi sai ka bar shi a'a ko kuma siyasi ne shine malamai suka yi sabani a nahu lima rawau anin nabi ilhadi saboda abin da suka rawaito a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alhadi yana ɗaya daga cikin sunayensa mai shigetarwa Allah yana cewa wa innaka latahdi ila siratik ila sirat ila siratil mustaqim fi zaka akan wannan din ma'ana abin da aka rawaito a abun annabi alhadi mai shigetarwa akan wannan din min taqsim al-ijtihad na takan ijtihad din zuwa kashi biyu musib da kuma mufiya wa tamma wa tamma nazmu hadhihi al-muqaddima yace nazzama nazzama nasar ɗin warakat ga wani wannan mukaddima mukaddiman yana nufin alwarakatin nazzama wannan mukaddima ta warakatin ce ya cika abu ya tuha baitotin baitotin wannan kasidar fil addi a lissafance a adadi durrun shi ne adadin durrun shi ne ɗari biyu da hudu kenan abin da aka fi saninsa da arbitabul jumman الكتاب الجمل فينا لكتاب أبادانا ألف دايا با جيم جيم uku dal hudu har zuwa ƙarshe har zuwa dubu akwai bambanci amma tsakanin sharqiyya da gharbiyya tartibin wannan harufa da tsakanin sharqiyya da gharbiyya akwai bambanci akwai inda suka haɗu akwai inda suka rabu ma'ana ɗari biyu da hudu kenan adadin dai suka fi ami ƙwa'in sun maza in sun maka shi ma duk wannan lissafi ne shekara ta ɗari tara ta ɗari tara da kuma tamanin da takwas da ɗari tara da tamanin da takwas sani rabi'i shahar waje mustafa a cikin watan rabi'i sani rabi'i sani ma'ana watan da yake bin watan da aka haifi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam akwai rabi'ul awwal ana aka haifi manzo sallama akwai rabi'ul thani to shine watan da kenan yake bin watan da aka haifi manzo sallallahu sallama falhamdulillahi ala ismanihi godiya ta tabbata ga Allah akan cikin shi wannan nazumu din kuma salatullahi ma'a salamihi sannan salati wa salatin Allah tare da sallamansa alan alan nabi wa alihi wa sahbihi a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sabansa وحزبه ده رندلن سبب ينفع وكل مؤمن به ده كما تكون ده إيماني ده شيء وأن اللسات ينا بشيء أجاء سمع لسات أبدا من ينفع أي شيء اللسات اللسات كل المصطلحات عند الإمام الشافعي أنساني ده شيء الغاء الغاء أشين شرك الأماني وشو أقوي بمبنتي تكامل tsakanin sharfi da garbi kamar yadda a bakake rubutun bakake tsakanin magariba da masharika akwai bambanci hakan a wannan lissafi shi ma akwai bambanci akwai kasidar da insha Allah za mu fito da ita na ilimi na tahajji wa cikin gaba daya bambancin gaba daya insha Allah za mu yi bayani a kansa tambayoyi ko da zai Thank you.